اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاسدده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قوائد شافي لنا to muna mu shafi na sha hudu ina za mu tashi bismillahir rahmanir rahim babu qawaidul islam wannan babi ne na shika-shikan musulunci wa amma qawaidul islami amma kaga shika-shikan musulunci fa kamsatun guda biyar ne awwaluha na farkonta shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi wa shahadatu da shaidawa anna muhammadan lallai annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzansa ne wannan shine rukuni na farko daga cikin arkanul islamil khamsa wa ba'dahu bayan wannan shahada as-salatu sai sallah ita ce mafi girma a cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada wa siyamu sai azumi shine na uku wa zakatu da zakka ita ce ta hudu wa hajju baitullahi da hajjantan ɗakin Allah liman istada ilaihi sabilan ga wanda ya samu iko zuwa gare shi wa man la ya'rif hadhihi al-ashiya ko wa man la ya'rif wanda bai san hadhihi al-ashiya waɗannan abubuwa ba la tajuzu shahadatu shaidarsa a kotun musulunci ba ta halatta ma'ana bai halatta a karbi shaidarsa ba in ana neman shaidu adalai wala imamatu wala limacinsa bai halatta ba mutumin da bai san rukunin musulunci ba bai halatta a bishi sallah wa man salla kalfa hudu wanda ya salla a bayansa yu'idu abadan ya sake har abada haka za ruwiya an sa'id ibn al-musayyib aka nan aka rawaito daga babban tabi'in nan sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin shine karshen magabata a cikin tabi'ai shine na karshe karshe sai tabi'u tabi'ina kuma suka biyo baya alhamdulillah Amen. Akadari, shafi na nawa? Shafi na talatin da bakwai, ina za mu tashi. Wala ya hillu ta akiru salati, jinkirta sallah baya halatta bi adami tsahara a dalilin rashin tsarki. Wai don tufafinka ba yi da tsarki, ko don jikinka ba yi da tsarki, ko don ba ka da alwala ko don ba ka menene don da janaba a jikinka ko jinin haila ya ɗauke ba ruwan wanka wannan duk ba dalili ne da zai sa mutum ya jirkinta sallah har ta zama ƙara'i ba ka gane ai tunda Allah ya bada ya kawo rangwame da yake wa in kuntum ala safarin wa in kuntum marada aw ala safarin falam tajidu ma alko fa tayammamu sa'idan tayyiban to idan ma ba lafiya ne ko rashin ruwa an ce ayi taimama ko da da janaba har ma da aka je gaba Allah ta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauƙaƙawa ne gare ku a cikin lamarin addini baya so ya tsananta muku saboda haka in ka rasa ruwan tsarki ka yi taimama ka yi sallah in tufanka ya yi najasa ka rasa tufan da za ka ɗaura ko ruwan wankewa ka yi sallah da najasa ya gaya maka je sallah bi najasa yi saboda haka jinkirta sallah a dalilin rashin tsarki baya halatta wa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan a dalilin rashin tsarki ko rashin ruwan alwala ko na wankan janaba ko dan tufa mai tsarki bai samu tufa mai najasa bai samu mai tsarki ba har ya bar sallah lokacin ta ya fita ta zama qara'i faqad asarar bahu haqiqa ya saba wa ubangiji ballantana mutumin da yake da tsarki yake da tufa mai tsarki kawai akan wata sabgarsa ta duniya ya bar sallah har lokacin ta ya fita to wannan kam ya aikata zunubi mai girma wa man lam yajid ma yasturu bihi auratahu duk mutumin da bai samu abin da zai rufe tsiraicinsa da shi ba sallah uriyani yayi sallah tsirara a cikin sharuɗan sallah da muka karanta shekaran jiya akwai saturul aurat to shi ma sharaɗi ne ga wanda yake da ikon rufe tsiraici wanda bai samu abin da zai rufe tsiraicinsa da shi ba kuma ga lokacin sallah ya yi in ya ce sai ya nemi abin da zai rufe tsiraici sallah za ta iya zama ƙara'i to sallah uriyani yayi sallah tsirara wa man aqda al-qiblata wanda ya kuskure wa al-qibla a adadin lokaci ya sake sallah in a cikin lokaci ne ya gane inda alƙiblar take ya yi sallah sai da ya sallama sai ya gane ashe ya kuskure wa alƙibla to sai ya duba in akwai sauran lokacinta to ya fuskanci alƙiblar daidai ya sake sallah wa kullu iyalan fil waqti dukkan sake sallah a cikin lokaci duk inda aka ce maka a adadin lokaci to fa hiya fadila ita wannan sakewar mustahabbi ko bai sake ba ba ku mutumin da ya yi sallah da tufa mai najasa bai tana ba sai da ya yi sallah a sai da ya yi sallama in akwai yalwan lokaci ba an ce ya sake ba shi ma mustahabbi ne in bai sake ba ma ba komai tunda ba da gangan ya yi sallah da tufa mai najasa ba da mantuwa ne hakan nan wanda ya kuskure wa alƙibla shi ma sai da ya yi sallama ya gane shi ma in akwai yalwan lokaci an so ya sake mustahabbi ne in bai sake ba ma ba komai ina fata an gane wa kullu i'adatu fil waqti dukkan sake sallah cikin lokaci fa hiya fadila wannan mustahabbi ce wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti ko dukkan abin da ake sake sallah minhu daga gare shi in ya faru duk abin da in ya faru ake cewa a sake sallah fil waqti a cikin lokaci to irin wannan abin ya faru kamar kuskurewa alƙibla da muka faɗa ko yin sallah da tufa mai najasa da mantuwa shine ake cewa a adatul lokaci. to duk irin wannan abin in ya faru fala tu'adu minhu fa'idatu ba a sake sallar da ta tsere in sai da lokacin ta ya fita ta zama ƙara'i sannan ka tuna to ba za ka sake ta ba wannan filatu da nafila ita ko akwai lokacin da ita nafila ko lokacin ta bai wuce ba in dai baka tuna ba sai da kai sallama shikenan ba za ka sake ta ba ina fata an gane alhamdulillah da fa'ita da nafila ba a sake su in dai cewa kai a adadin lokaci misali lamakon iri biyu ne akwai a'ada abadan akwai a'adatul waqti yanzu muna magana a'adatul waqti fa kullu ma tu'ad minhu salatu fil waqti duk abin da in ya faru ake sake sallah minhu daga gare shi lokaci a cikin lokaci in lokacin ta bai fita ba za ka sake in ya fita ba za ka sake ba to fala su adu minhu fa'ita ba a sake wata ta tsere da ma fi lokaci aka ce kuma ita lokacin ta ya tsere saboda haka ba za ka sake ba wannan fila da sallan nafila amma an ce maka ada abadan to wannan ko shekara goma ne ana bin ka wannan sallar sai ka rama kwarai kuwa ai wa yuzu kaza fi kulli waqti zai gaya ma a gaba ya shafi nawa na goma sha nawa ko na ashirin da nawa na ashirin da uku wa fada'iluhu mustahabban alwala ihda asharata goma sha ɗaya ne al'ula ta farko a tasmiyatu ambatan Allah, tibti da'il wudu'i a cikin fara alwalan, da an ya ƙula cewa dai ya ƙula ya ce bismillah banda ar-rahmanin rahim inda aka ce maka a tasmiya to ana nufin bismillah amma aka ce maka albasmala to ana nufin bismillahir rahmanir rahim yawanci wajen ayyukan ibada ana takaitawa ne daga bismillah in ka duba a sharhi a gefe daga sama da yake wa fadailuhu ihda asharata fadila ko alfadilatu alula at-tasmiyatu fi ibtida'i al-wudu idan ya kula bismillah yace zahiruhu mabayyanin wannan zance na mai izziya adamu ziyadatir rahmanir rahim shine ma'anar at-tasmiya din da aka ce at-tasmiya to ana nufin ba a ƙara ar-rahmanir rahim wa min ulama amma daga cikin malamai man yara akwai wanda yake ganin anna takmila cika bismillah nan afdalu shine mafi falala wani daga cikin malamai yana ga ka cika ka ce bismillahir rahmanir rahim afdalu shi yafi amma dai kauli mafi rinjaye in an ce a tasmiya to ka ce bismillah amma aka ce maka basmala to za ka ce bismillahir rahmanir rahim wa idza nasiha fi ibtida'ihi idan mai alwala ya manta bismillah a cikin farkon alwalar tasa thumma tazakkara fi asna'ihi sannan sai ya tuna bismillah a cikin tsakiyar alwalar a tabiya ya zo da bismillah ya ce bismillah ko kafarsa ta hagu yake wankewa sai ya tuna bai yi bismillah ba ya ce bismillah wa aha asaniyatu musahabi ta biyu addu'a yin addu'a ba'dal faraji bayan idarwa minhu daga alwalam bi an ya kula ya ce wa huwa rafi'u darfahu yana mai daga ganin sa ila sama zuwa sama ana so ya daga kansa ya kalli sama ya ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ya ubangiji ij'alni min at-tawabin ka sanya ni daga cikin masu tuba waj'alni ka sanya ni minal mutadahhirin daga masu tsarki ina fata an gane saboda ruwaya da manzo Allah ya ce duk mutumin da yayi alwala cikakkiya ya faɗi wannan kalma to za a bude masa kofofin aljanna guda takwas shine hikimar da malamai suka ce a daga kai a dinga kallon sama saboda a lokacin za a bude wa mutum kofofin aljanna guda takwas as-salisatu mustahabi ta uku Allah ya takallama fi wudu'ihi kar yayi zance a cikin alwalar tasa mustahabbi ne ba wajibi bane a sallah ne shar'i ne wajibi ba a yin zance a cikin sallah tarkul kalami shar'un min shurutis salah amma a alwala mustahabbi ne arabi'atu mustahabbi na hudu qillatul ma'i kalanta ruwan alwalan bila haddin ba tare da iyaka ba kai kai kai kai wani irin yaro ne kan kusuri kamar wankan janaba da wankan haila da wankan biki shi ma ana so a karanta ruwa ba tare da iyakancewa ba ka ɗebi wanda zai ishe ka amma kar ka yi ɓannan ruwa ma ihikami ma tare da kyautata su suwa algusul wal wudu'u din kowanne ka karanta ruwa ba tare da an iyakance maka ba amma dai tare da kyautata su kar ka ɗebi ruwan da ba zai ishe ka ba ka bar lum'a ka ɗebi ruwan da zai ishe ka amma kar ka yi barna da kasirin hamzati da kisiran alhamza ihkami ka gane ai ihkami daga fi'ilin ahkama ne ahkama ya kyautata amma an kace a hakami mata hukunce hukuncensu daga filin hakama an kace hakama ya yi hukunci ko to sunansa shine jam'insu a hakam hukunce hukunce in kace hakama to zai zama a hakamu hukunce hukunce hakama ya yi hukunci a hakamu hukunce hukunce in kace a hakama hakama ya yi hukunci a hakama ya kyautata a fi'ili kenan in kuma a suna ne to in kace a hakamu mafi hukunci a hakamul hakimina akwai suna Allah ko a hakamu alifu tafdili ne mafi hukuncin masu hukunci amma aka ce a hakama da fi'ili da wasali sama ya kyautata ihkamu shine kyautatawa ai abin nufi itiqanihi ma karkare su shine itiqani shine ihkami kyautata alhamdulillah sai ne misala shafi shafi na nawa barka da fito 187 sai na za mu tafi ƙiblata ko wa man aka tsari ƙiblata wanda ya kuskure wa alƙibla zancen namu na ahalari kenan a sallah sai ya manta ya kuskure wa alƙibla ya yi sallah ta kudu ko arewa ko yamma a adatul waƙati ya sake sallar na in a cikin lokaci ne ya tuna to ka ji zancen namu a ada amma fil waƙati ba a ada abadan ba idan lokacin ya fita sannan ya tuna ba zai sake ba kuma in ya tuna a cikin lokacin ma sakewar mustahabbi ne yanzu aka gaya mana fa kullu ma tu'alu minhu salatu al-waqti fa hiya fadila wa kazalika haka nan man salla bi saudin najisin wanda yayi salla da tufa mai najasa bai sani ba au ala makamin najisin ko akan guri mai najasa yayi salla bai sani ba sai da idan da sallah ya gane cewa yayi sallah da tufa mai najasa ko a guri mai najasa to shi ma in akwai yalwar lokaci mustahabbi ne ya sake sallar nan da tufa mai tsarki ko a guri mai tsarki wa kazalika haka nan man tawadda mutumin da ya alwala bima'in najisin da ruwa mai najasa mukhtalafin wanda aka sassaba sabanin malamai sabanin kauli shi najasin cikin najasancin ruwan wanda ruwa ne aka yi saɓani cikin najasancinsa shi ne alma'ul ƙalilu hallatu najasatun ƙalila ko ruwa ne kaɗan kuma najasa kaɗan ta faɗa masa lamtu ga yurhu ba ta dirkita shi ba a malikiyar kansa an yi saɓani me a shimawu ya ce fa'in kanan ma'u ƙalilan wal najasatu ƙalilatan kuri halubu min ya ce an karhanta yin alwala kaga da ce an haramta ba in kai yayi wuce nan amma abu sakar hanci amma mai risala yace maka wa qalilun wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasa ka ga samu sakar ya zama muktalafin fi najasati duka abu duka mazhaba daya amma an samu kaulani wasu sun ci kuma ko ne mashuhuri ne wasu sun ce baya zama najasa sai dai tunda ba ta jinkita ba ƙa'ida ai sai ɗayan abu uku ya jinkita launuhu au da'amuhu au rihuhu to shi najasa ce kaɗan ruwa kaɗan kuma ba ta jirkita shi ba to ka ballantana an ga ta shiga amma amma dai alƙanshi ko a launi babu to wasu suna duba da ƙanƙantar ruwa kai ruwan nan dai najasa ne saboda ƙanƙantarsa kuma najasa ta faɗa masa kaga zuciya ba za su samu nutsuwa ba su kuma suna ga tun da dai sharaɗi bai cika ba na jirkita ba komai in akwai wani a yi da shi amma in babu a iya yi da shi to idan mutum ya yi alwala da irin wannan ruwan sannan daga baya ya samu wani ruwa mai tsarki wanda babu najasa a cikinsa to ya yi alwala da shi ya sake sallah mustahabbi ne yana cikin ma tu'adu minhu as-salatu wa amma man tawadda amma duk mutumin da yayi alwala bima'in da ruwa kad kadan ma ta gayyara launin launin sa ya jirkita wanda babu sabani au da'amu ko dandanan sa ya jirkita aurihu ko kanshin sa ya jirkita to a ada salatahu abadan kaga ba a ada da lokaci ba ya sake sallasa har abada ba sallah kadai ba wa wudu'ahu da alwalata da malashin alwalan ne yasa rashin sallah sai ya sake alwalan nan da ruwa wanda yake mutulaki sannan kuma ya sake sallar nan har abada ko shekara nawa ne wa rukisa an yi rangwame fil jam'i cikin hada sallah bainal maghrib wal isha tsakanin magriba da isha lailatul madri a daren ruwan sama wannan mansubun ne bi nazil khafif ai fi lailatul madri sai aka ce lailatul madri saboda an cire jarin wa kazalika haka nan an yi rangwame a haɗa magariba da isha fi ɗinin wa zulma cikin taɓo na damuna da kuma duhun damuna ko da ruwan ya ɗauki an yi ruwan sama a damuna dab da magariba ruwan ya ɗauki amma ba yadda za ka fito ka zo masallaci sai ka shiga ruwa ga kuma duhun damuna to in an zo ɗin na a haɗa magariba da isha ko da ruwan ya ɗauki an yi rangwame ina fata an gane abin da aka yi saɓani shi ne wa fi jam'ihi littini wahadahu ko to an yi saɓani akwai farin wata ba duhu amma kuma ba za ka zo ba sai ka shiga caɓi ko ruwa a hada ko ba hada ba an yi ƙaulani ya ce la ma'az zulmati wahadaha yawwa ba wai don duhun damuna kaɗai ba in dai ba caɓi ba ruwa dama an saba zuwa masallaci da asuba ma ai da duhu yawo wato wannan ba uzuri bane in dai ba ruwa babu laka kuma da yake ne yu'azzinu ladan zai kiran sallah lil magaribi ga sallar magariba awwala waqti ya farko awwalal waqti farkon lokacin ta na mukutari yadda aka saba kiranta kharijal masjidi a wajen masallaci in ma a hasumiya ne ya hawa hasumiya in ma da lasifika a kunna lasifika shine ma'anar kharijal masjid ثم يؤكر قليلا sannan ya jinkirta yin ikama kalilan kaɗan amma fa fi kawai maliki a cikin fan imam malik sauran mazhabobin guda ku suka ce a kawai daga an kira sallah yadda aka saba shiga a shiga ana yin sallama kuma a tashi a yi kiran sallar isha a cikin masallaci a yi ikama a sallace ta amma a faɗin ma imam malik a dan jinkirta ta kaɗan saboda a yi ladabi ga lokacin sallar isha a ɗan tura kaɗan in an kira sallar saboda su haɗu a tsakiya sun mai yuƙi sannan ladan ya yi iƙama ta magaruba fi dakirin mazidi a cikin masallaci inda aka saba yin ta wa yusalliha liman da jama'a su sallace ta ita ita ba magaruba sun mai yu'azinu lil isha sannan ladan ya tashi ya yi kira ga isha fi dakirin masjid amma a cikin masallaci in akwai lasifika a kashe lasifika kiran sallan mai izze a mai risala ce a zanen mulkafila kiran sallah ƙasa ƙasa yadda ake ikama duk wanda zai zo ya zo ba kwa neman wani ya zo saboda ku riga kun yi magarubar kar ku yi kiran sallah wanda ce a ga masallacin ta ba su yi magaruba ba ku kuma isha za ku yawwa sai a yi shi fi dakilil masjidi wa yuqimu ladan yayi iqama thumma yusalli hasan liman ya sallace ta thumma yansarifuna sannan su juya su koma gidajensu wa alaihim isfaru amma akwai hasken nan mun san al isfaru yawanci ana maganar sa ne a lokacin sallar asuba bayan sallar asuba ko min al isfari ko ila al isfari al a'la mukutarin azhar ko asuba min ilu al fajri ila al isfari al a'la to nan ma da yake ana samun haske bayan magaruba sai yake wa alaihim isfaru hasken nan na bayan magaruba yana nan tare da su abula magidi shafaki gabanin fa kuwa shafaki to alhamdulillah wato ya nuna maka ba za a shafaki da wuturi ba dan kai wannan sallar tare da liman to lokacin shafaki da wuturi bai ba dan lokacin isha na hakika bai shiga ba yeme askari shafi wannan malam to malam kun fara da shi kenan Ina za mu tashi ɗari da sittin da nawa ko da tamanin? Ɗari da tamanin da bakwai muna cikin to wa ma an fazatir ramyatu maƙatilahu abinda arramiya kibiya ta harbi an tazartar da makatilahu makasarsa dabbar farauta wacce ake farauta aka harbe ta da kibiya ko mashi ya same shi a makasa a wuya ko a ciki ko a kai kuma ya shiga yadda zai iya kashe shi fatarar da sai wannan dabbar da aka harba ta gangalo daga saman dutse ko saman inda aka harbe ta ka gane ya daga saman dutse ya ta fado ƙasa duk ausa kada fi mayin koko dabbar da aka harba a makasa sai ta fada cikin ruwa aka harbe ta sai ta fada ruwa kamata sai dabbar ya mutu eh kafin an ɗauko ta a mace to yanzu matsalar kibiyar ka sai ta harbe ta ta gudu ko faɗo wata da ta yi da sama fataranta ɗin ai musan dai wani mutarar ya ci ba a ci ko kusan wani mutanen da yasu wani makuzar to fatso wanda ta yi ne ɗin nan shi ne ya kashe ta ko kibiyar ka sai ta kashe ta eh ko kuma ruwan da ta faɗa ne shi ne ya kashe ta harbin naka bai kashe ta ba ruwan ne ya kashe ta auga ba ko kuma ya ɓuya ba a ruwan ba ne ba a saman ba ne da aka harbi dabbar sai ta gudu ta je ta shiga wani surkuki wata duhuwa ta ɓuya aka neme ta aka rasa kuma waje da sannan daga baya ya same shi a mace yace jaza akalu sun ya halatta duka uku amma mai risala shi ya saba wannan mai risala ya saba a cikin biyun farkon amma na ƙarshen yace idan bata kwana ba za a ci amma in ta kwana sai zuwa shi gari ka zo ka same ta a mace ba za a ci ba don baka san da ka bar bejin daga baya da ya same ta ba kibiyar ka ce ta kashe ko kuma wani abu ne daban ya kashe ta wa musharakatu kalbi majusi musharaka ko tarayyar da karen arne yayi da karanka wajen kashe dabba ka saki karanka da bismillah kasge ma ya saki karansa da bismillah kuma suka je suka haɗu tare suka yi musharaka wajen kashe wannan dabban au ko kuma ba arne ba ne majusi gairi mu'allami jahili ne wanda ba da ilimin farauta bai san wancan sharuɗa da muka karanta jiya da ka'idar farauta ba watakila ma sai da ya zabga ashar sannan ya saki kalandar a sai da yawa kalar ashar ba sannan ya sake shi kuma musulmi ne kuma kai kasa kira ka da bismillah suka je suka yi musharaka fa in ta yaqannan fira da kalbihi bi qatlihi in shi musulmin nan masanin farauta da yayi bismillah yana da yaqinin kadaituwar kadansa da kashe wannan dabbar halla ya halatta wa illa fala in ba yi da yaqini kadansa ne shi kadai ya kashe wancan ya zo ne bayan kare na ya kashe yana da tabbas to ya halatta shi ko da rabawa za su yi ai ma kare na ya hauto mu raba in dai yana da yakinin nasa ne ya kashe ya ci an ba da yakini kawai ka barwa arbe ko wannan kasgiyar ya zai ya ɗauka ya sa mushen sai zai ci saboda kai ma ba za ka samu nutsuwa ba walau ursila ala suyudin da za a saki kare zuwa ga dabbobin farauta da yawa suyud jam'in ne na saibi garken bari ya gani kawai ya saki kalansa ya ce bismillah ya kama shi kaga kai kanka baka san wacce ne kama waɗancan kuma duk a baya ɗaya ne kuma ka ayyana masa ya kamo fa qatala ahaduhuma sai karen ya kashe ɗaya daga cikin waɗannan suyud din ahaduha ne ko ahaduhuma Allah la kamala rabi fa qatala ne ahada kuma sai ya kashe ɗayansu. To ai ya ce su yudin, yawwa, kaga su yudin jam'i ne, kamata ya ce fakatala a hadahu, ko? Shi ne abin da nake nema, kaga yawwa ko a hadaha, ko a hadaha ko a hadahu ma, ai, ko a hadahu. Eh? Yawwa, na san za a samu rubuta mai dai, yana ɗaukar jam'i. naka a hada ne to naka shi ne daidai amma babu dalilin ta siriya tunda ba shaida ne aka ce ba eh to ai dama akan samu fakatala a hadaha sai ya kashe ɗayan ta auti yawwa na suyudi din auti garin ko ya sake cikin kogo laman fazalahu babu mazarta ga kogon bai da wata kofa da zai da take bullewa kogon dutse ko na bishiya ka san mafarautar sai da suka shinshina suna gane dabba kaza ne a ciki yadda ka san mayu haka wani lokaci kashin dabba za su gani su gane wannan dabba kaza ne wani lokaci sawunta za su gani ta shiga wani lokaci kawai shinshinawa za su to sai ya saki karansa ya yi bismillah ya saki karen yake ya kamo amma sharaɗi kogon laman faza lahu to anan la ya alamu fi saidan baya sanin akwai dabbar farauta a ciki ko babu anan bayi da yakinin akwai abun kamawa ko babu shine karen dai shine karen ka gane ai ai lau arsala aka ce ko ursila kaga shi ne aiki yawwa ya san ba zai zama amma dai a nan a nan din na farkon la ya alamu fihi tukunna sai da baya sanin akwai dabbar da ake farautar a ciki ko babu ɗaya kenan au ala nau'in ko kuma a'a yana zaton nau'i kaza ne a ciki ya ga kashin barewa ko kashin zomo ko ya ji ƙanshin dabba kaza a zatansa nau'i kaza ne fa'izan yayin nan da kalen ya kamo huwa gairuhu sai aka ga wani sani ba wanda yake tsammanin ba to jaza lahu akaluhu duka ya halatta ya ci inda dabbacin ta ya halatta duka ya halatta ya ci ga abin da ya kamo mutumullar ka dai ko ma ba ka tsammanin komai a ciki kawai ka tura shi sai aka yi da sai aka samu to ya halatta ka ci yau inda halar ya kawo kawai sai ka ci walau zannahu gaira ma'akuli to ga inda sabani yake da tun farko zai zaci abin da yake cikin kogon na abin da ba a ci ne ka gane ai wani abu ne wanda bai halatta a ci ba kamar mugun dawa ne ya ga kashin mugun dawa a gurin sai ya zaci shi ne a ciki ya yi ƙarfin hali ya tura kalansa bai sanya za a ƙare ba ko kare ya kashe ko a kashe ba to abin da ba a ci kam kasan yana da hatsari ai yawwa abin da ba a ci ba aka ce zai iya kashe ba karen ma to fa'izan huwa ma'akulun shi a zatansa abin da ba a ci ne da karen ya kamo fa'izan huwa kawai sai ga ma'akulun wanda ake ci ne wallan ya hilla wannan kan bai halatta ya ci don ya tura a kamo abin da ba a ci ne watakila ko bismillah ma bai yi ba eh mana duk da dai abin da ba a ci ne sai kuma sabanin haka to lam ya hilla wannan bai halatta ba alhamdulillah ah ashe ya kusa karewa wa musharakatul jawarihi tarayyar dabbobi da suke kamo farauta karnuka kenan sune aljawari wa ma allamtu min aljawari bukallidina da karena da naka da na wancan dukkanmu musulmai ne mun bi ka'idojin farauta muka saci karnukan mu suka je suka taru gaba ɗaya suka kashe dabba ɗaya tujibu shirkata arbabiha tana wajibta tarayyar ma'abota karnukan nan duk wanda kalansa ya kama yana daga cikin wanda kalansa ya kama to wajibi ne a zo a raba naman nan daidai wa daidai adadin yawan masu karnuka wa idza aflata saydun idan dabbar farauta ta gudu ya tura kalansa ya kama sai ta kwace shine aflata ko kuma ya harbe ta da kibiya bai same ta a makasa ba sai ta gudu wala hika bi sai da ta riski dabbobin daji irinta ta je ta shiga garken bariyi irinta suka ci gaba da tafiya fasadahu akar sai wani mafaraucin daban ya farauce ta sai kuma da ya zo kasa ai kibiya ta ce a jikin ni na fara harbinta to fa huwa lahu na wanda ya farauce ta yanzu ne kai harbin ka bai yi karfi ba saboda haka ta gudu har ta shiga cikin yan uwanta yanzu wani ya zo ya kama wannan tasa ce wanda ya kama yanzu yi akwai ƙa'ida ta addamiru ya udu ila a ƙarfin mazukur suna cewa shi damiri yana komawa zuwa ga kusancin abin da aka ambata yanzu wancan ya harba da farko nan kuma aka ce fasa da akar to da akar da wancan na farkon waye a ƙarshe akar to damirin nasa ne fa huwa lahu lil akar ɗinkin ka gane ai wa illa idan ba wanda ya farauce ta tana bin ƴan uwanta suna gudu har suka tsere mata ta faɗi to fa huwa lil awwali kaji abin ya fito eh fa huwa lil awwali to na farkon ne ba za ka zo ka ce ka tsinci dan ba ta kasa ba tun daga kibiyar sa a jiki yawa amma in wani ya kama ko ya farauce ta kasa ci in kuma ta kasa ya zo ya ci kayan sa to wanda ya harbe ta da farko ta kaci alhamdulillah yawa sai gaba ko da aka sai addamiru ya udu ila aqrabil mazkur ka gane ai damiri yana komawa ga mafi ga sunan ƙarshe da ya fi kusa karen kenan. Oho, dama mu'allam ne ba mu'allim ba? Eh to gaira mu'allamin karen wanda ba a ilmantar da shi ba ba a masa training ba. Bai san ka'ida ba, ai ya gaya mana sharaɗin jiya. Wanda yake bin umarni in an shi ta masa yake bari in an tsawata masa shi ne mu'allam na ga to ai mu- mu'allim ne mu'allam ne yawa isin mu mafi'ul ne kenan ina ne to shafi na ɗari hudu da sittin da nawa da takwas wa ya harumu to na gani wa ya harumu huduru majalisun lahawi yana haramta halartar wajen zaman wasa inda ake karta ko ake yin dara wanda ba ta taba kawai na wasa wal munkar da kuma inda ake aikata munkar shine caca in an sa kuɗi ana yi da kuɗi to ya zama munkari in kuma babu kuɗi na wasa ne shine allahu da irin wajen kallon dambe ko kallon kokuwa ko kallon shaɗi duka wannan haramun ne musulmi ya halarci gurin eh majalisar lahawi ba munkari ba ne yawo kamar su bol in an sa kuɗi to ya zama majalisar munkar in ba kuɗi ba caca ba ne to ya zama majalisar lahawi da dukkan wajen kiɗa wanda ake wasa wanda ya saba wa shari'a to wannan haramun ne musulmi ya halarci gurin ka gane ai wanda aka halatta ma su mutanen kirki suna kyamar wannan gurin kasan akwai inda aka halatta yin wasa kamar wasan sallah wata rana sayyidina abu zar milki fari rabbi allah ta'ala a zamanin manzon allah ranar sallah ranar idi ana wasan sallah ana buga bandiri a garin Madina. Wannan kaga halal ne wasan sallah halal ne. Yawwa kawo da ake akwai fara amma shi ana cuɗanya maza da mata shi ne matsalar sa aiki. Yawwa. To ka gani. To amma da in iya kiɗan ne da wasa da za a yi da zama ba a cuɗanya maza da mata ba babu laifi wasan sallah. To amma duk da haka Abu Zarin ya biyo layi ya ga ana wannan kiran zai wuce. manzo Allah yana daga gefe shi ba hanya ta kawo shi ya hango Abu Zarri Abu Zarri ya kusa zuwa da ya ga kiɗa ake a gurin sai ya kyamaci ƙarasowa sai ya yanke ya canza layi a'a manzo Allah yana tare da wasu sahabbai kuma a wani titi sun hango shi da ya ga wannan bandiri ake kiɗa ake kaɗawa ana wasan sallah zai wuce sai ya kasa ji sai ya kauce ya canza layi manzon Allah sai ce wa sahabbai marra Abu Zarrin Karimi marra Abu Zarrin Karima Abu Zarri ya wuce yana mai girma da daraja sai ya karanta ayar Qur'ani wa idza marudin lagaw maru kirama ka duba fa allagau din da ake fa kiɗa ne fa na halal na ranar sallah amma da ya ƙaurace mazala ya yi biyan yake ya wuce yana karimi su ne wanda Allah yake cewa wa'i za mu rubin lagau maru kirama in suka zo wucewa ta wajen lagau sai su wuce suna masu girma da daraja wato ba sa tsayawa masu kalla ko su saurari me ake a gurin to ballantana kuma zo an sa su yaro su kayan kaɗe-kaɗe kaga abin da ya sai dai gyaran Allah to shi yasa nan malam kal'an ma kawai ya haramta eh akwai inda ya faɗa eh ƙwarar kuwa akwai wannan za ka ji wannan malamin na Kano Imam Nasir ko ina ga shi ne yake faɗan wannan wani fari na ɗan jiki ya kasan ya zauna a kauna a shekaru da yawa to ina ne waliyanha kuma lalle ne ya yi hani ba wai ya halarta ba ma shi waliyanha lalle ne ya yi hani anhu ga wannan munkarin da ake aikatawa ya halarci gurin ya zauna ana yi a gabansa haramun ne bayan nan kuma wajibi ne yanha yayi hani anhu gare shi wa ya amur kuma ya dinga yin umarni bil ma'rufi da kyakkyawan aiki wa yulzimu nafsahu ya lazamta wa kansa ya iya kokari ya dole wa kansa tarkar giba barin cin naman mutane kaza abu ne mai wahala wani lokaci ba ka san da zaka kutsa ba sai an fara yi kawai sai ka tuna ba abun nan da ake fa giba ne wani lokaci kai ne zaka fara daga baya ka ankara wani lokaci wani ne zo da zancen sai ka karba kuna ta yi sai ka tuna a to dole mana in dai za a zauna mutum biyu uku a yi minti goma ana hira to la budda sai an yi magana ba wannan shine matsalar zaman majalisa da zaman hira a to duka a zo a ma sallama ma wani kila ma karatu kake yi a sallama ba ka fito kuma a zaunar da kai a rike ka dole kuma sai an yi to shi yasa ma yace wayu limu nafsa ya sa abin yana da wahala amma ya dora wa kansa kamar ka sai ya takura wa kansa tarkal giba barin giba wannan mima da annamimanci ya yi iya ƙoƙarinsa ya kallafa wa kansa barin giba da Allah saboda wahalar wa yusahabu inda nawmi galqul babi an so lokacin da mutum ya zo bacci ya kulle kofa kar ka bar kofar gidanka a bude manzo Allah yana cewa shedan baya tsallaka katanga kuma baya zare sakata in ya zo in ya tura kofa ya ji a bude to zai shiga zai shiga ya samu wajen kwana amma in ka in ka kulle to shi kenan kai maganin shaidan Allah bai bashi ikon tsallaka katanga ba shi shi shaidan amma in ya sami gida abu kam yana shiga to ana so ka kulle kofar gidanka duk talaucin ka ko da kara ne kake kullewa ko ko da sakatar kara ce kar ka ce to ni me nake da shi balawo man ya shigo ne zai dauka akwai wanda ake ji ma tsoro shine shaidan yawa wanda ya hu balawo cutarwa shi balawo abun duniya zai dauka shi kuma wancan imanin ka yake neman sace saboda haka ka kulle kofar ka wa daf'ul misbahi da kashe fitila idan musamman a cifal balko fitilar kwai haka nan fitilar lantarki wanda ka san amfaninta bai zama dole ba da daddare to ka kashe ta idan za ka kwanta da duk wani abun wuta na nefa wanda amfaninsa bai zama dole ba ba kamar fanka ko AC ko in zamanin sai ne hita da take ɗiba ma ɗaki kaga wannan ana buƙatar ta da daddare to duk wani abin wuta da wanda bai zama dole ba to kar a bar shi a kunne hatta soket ko ba komai a jiki in dai ba tabi za ka sa ba ba wani fanka ne a jiki ba to ka kashe in za ka kwanta kar ka bar shi a kunne to alhamdulillah wai za ka ta mabja'ahu ba sai mai أقرب المثالي شافي لنا شافي لنا أربعين دبيو إلى لا متاشي to wala jizi'uhu to ana ana ana ana za mu tashi wa kuriha siyamu hudi baya kalam wa kuriha siyamuhu an karhanta azumtar yawmu shakki ba mu yi magana fasabiyatu yawmu shakki ba to an karhanta azumtar yawmu shakki talatin ga sha'aban da kuka wayi gari jiya ba ku ga wata ba ba ku ji labarin an ga wata ba ashirin da tara sai aka wayi gari ana kokonto yau talatin ga sha'aban ne ko ɗaya ga ramadan to an karhanta ka tashi da niyyar azumin wata ramadana a wannan yinin bin ihtiyali domin kewayewa ka ce wai in an ga wata jiya ma shi kenan ni ai na kwana da niyya yau ina azumin ramadana wannan bai yiwu ba kuma yace walau jizu ko da ya dace an ga watan jiya a wani gari labari ya zo musu da safe to la jizu azumin wannan yinin baya isar masa ko da yayi ina fata an gane wasima adatan amma a azumci wannan yau mushakkin adatan da azumi na al'ada abin da yake nufi na al'ada a nan azumi haka da ka saba yi litinin da alhamis shine ya zama ada kai a wajenka sai yau yau mushaki ya dace da alhamis ne ko litinin kuma ka saba azumin litinin da alhamis to ya halatta ka azumce shi ko da labari ya zo gari kaza sun ga wata kai azumin ka na tasawu'in nan ya inganta wata ɗauwa'an ya halatta ka azumci yau mushaki da niyyar tasawu'i wa ƙaba'an da niyyar ramakon azumin bara ana gunka azumi guda ɗaya ba karama ba sai yau mushakki ya halatta kuma ramakonka ya inganta wa kafaratar da kafara kana kafarar azumi menene kafarar rantsuwa ne ko kafarar jihari ko kafarar kisa sai ta biyo ta wannan yau shakke in ka azumce shi da niyyar kafara ya inganta wani nazirin haka nan ya halatta azumce shi domin ba kance sadafa da ya dace da wannan yau shakke duka ya inganta fahimta ta bayyana annahu ni ramadana idan labari ya bayyana ga me saumi yau shakkin nan bin ihtiyadi ake magana sai labari ya bayyana annahu ni ramadana ai wannan yau shakkin fa ya tabbata ɗaya ne ga wata ramadana domin jiya gari kaza sun ga wata lam yudhihi shi kam wannan ne niyyar ramadana azumin sa bai isar masa ba wa qadahuma ko kuma zai rama su gaba daya illa al-akhir an bada na ƙarshen shine na bakance wanda ya tashi da niyyar ramako da wanda ya tashi da niyyar azumin ramadana da ihtiyati ina fata an gane da wanda ya tashi da niyyar kafara to zai rama su in banda na ƙarshen shine bi nazirin sadafa idan ba kance yayi kuma ya dace amma dama mai shi ma'adatan wata ɗawo'an shi kan dama ai ba farilla bane ba dole bane ba zan ramako a kansa ko amma wanda dama ramakon bala ne ko kafara kaga na wajibi ne sai ya yi shi a yau mushakki to wannan sai ya rama amma wanda ba kance ne alkawari ya tsora wa kansa tsakaninsa da Allah sai ya dace a yau mushakki yayi to wannan shi nasa ya inganta ba zai rama shi yasa ta wa qadahu ma ya kawo ta duniya kafaratan da qada'an kawai su ne dole sai ya rama illa al-akira ko sai dai na ƙarshen farmabana faƙad wanda ya azumin ramadana faƙad a wannan yinin shi kaɗai ne ya dace da ya azumci wata ramadana wani riba imtaku an so kame bakin wannan yau mushakkin liya ta haƙaƙa domin ya haƙiƙance cewa yau ɗin talatin ga sha'aban ne ko ɗaya ga watan ramadan ne aka wayi gari ba su ga ba su ga wata ba a gari ba su ji labari ba to kar yayi garajen cin abinci fa in sabata idan ramadana ya tabbata cewa gari kaza an ga wata su ne ba su ji labari ba har sai da gari ya waye to wajaba kamun bakin nan ya wajaba in sa kudin fa shine wajaba ba wai azumi ba tunda bai kwana da niyya ba wa kaffara zai yi kafara ta haka in ya keta alfarmar wannan yini in ya ci abinci bayan labari ya zo cewa gari kaza fa an ga wata to zai yi kafara wa imsaku baqiyatul yawmi ka gane ai haka nan wawul alaf ne wa nudiba imsaku baqiyatul yawmi an so kame sauran yini ka kamun bakin sauran yini liman aslama ga wanda ya musulunta amma fa ba dole ba kar kuma ga masa ya koma ruwa ya ce na fara addini kuma a fara mun da yunwa da kishirwa to nudiba ne mustahabi ne a ce to abin da ake so yanzu dukkan mu nan kaga muna azumi kai gala kai wata kila da safa ka karya ko har ka ci tuwon rana yanzu da asar ne to kai hakuri ka kame bakin ka zuwa faduwar rana gobe kuma sai mu dauki azumi tare da kai idan ya gamsu shikenan an so idan ya ce kai shi fa bai yi sauri ba kuma yanzu haka ba kishirwa yake ji ba zai iya ba to abin ya ci abinci sa dama mustahabi wa qada'uhu amma fa zai rama shi za a gaya masa bayan sallah za ka rama azumin wannan yinin da ka musulmi eh amma banda kwanakin baya kwanakin baya ai da zama wajibi a kansa kamar sallah sai da ya musulunta a cikin lokacin da dole sai ya yi ta ko da rana ta kusa faduwa ne yan musulunta sosai ya lamu a zahar da la'asar. Sai ne, bikilafi man zala uzuruhu ko? Da saɓanin wanda uzurinsa ya gushe, uzurin kuma almubihu da hun fitra wanda ya halatta masa cin abinci ma'al ilimi da ramadana tare da sanin cewa a watan ramadana ne. Wane ne wannan wanda uzurinsa ya gushe matafi da ya ajiye azumi a dalilin tafiya sai ya dawo gari. da rana to wannan ba za a ce ya kame baki zuwa faɗuwar rana ba ya ci gaba da cin tuwo da marar lafiyan da ya samu lafiya da rana ya ci gaba da cin tuwonsa da mai jinin hailar ko biki da ya ɗauke da rana duka wannan ai uzuri ne da yake halatta cin abinci ba to idan wannan uzur hulmu bihu da hulfi ɗara ya gushe a shi ba a ce ya yi kamun baki zuwa faɗuwar rana ba ya ci gaba da cin abincinsa gobe ya tashi da azumi to alhamdulillah kasabiyin balaga ba wa maridi gashi ya kawo su ma wa maridin saha wa musafirin kadima bai da imra'atan kazalika zai iya takun matarsa ma a wannan yinin da ya rage a cikin wata ramadana ya dawo daga bulaguro matarsa ta yi wankan haila shikenan sai sai da shimfiɗa gobe kuma a tashi da biyar azumi alhamdulillah na'am na'am ban san wani laifi ba ni dai ban san akwai wani laifi sai me sai dai kamar za ta yi riga akwai hadisi ban san madasi haƙi ƙarfin ingancinsa ba cewa shekan yana zuwa ya sa rigar mutum in ya rataye ta domin shi ba akwai a hadisi amma ban san ingancin hadisin ko rashin ingancin sa amma cewa ya yi laifi akwai dalili kaza wannan kan ban san shi ba eh akwai wannan hadisin to wannan la hula babu rabu na maza akwai hula zai shiga a'a to na hula da ban sani ba amma na riga din akwai wannan hadisin amma ban san ingancin sa ko rashin ingancin sa amma akwai hadisi to kaga ai ba za a ce laifi ba sai me eh yi mana ko a jirgin sama ne ko ko a jirgin sama in dai ta kai nisan da ake ajiye azumi ya halatta A'a ba a ajiyewa daga gida ko a tasha kana jiran mota. Azumin da ka fita da shi tafiya wannan dole sai ka kai shi a halin tafiya ɗin. Inda lokacin sauri ya riske ka kana mata jiyi mai yin ƙasar to shi ne aka hana ta maka gobe ka ajiye azumi. Amma yau in ka bar gida da azumi sai ka kai shi. kuma a ranar zafi su kuma kuma tun fita da azumin su ko ka tun a gida suka aje a a to in kuma ta zai wata yi goma sai kun kula su shafi nawa ne shafi na talatin da hudu ina ne albayanu bayani ya abi abin da mala yake nufi a cikin halin misali an na manta haƙaƙa bin najasa lallai mutum da ya tabbatar da samuwar najasa kai wa shakka fi isabati saujihi sai yayi shakka cikin taba tufafin sa ga wannan najasar ya tabbatar wannan abun najasa ne amma yana shakku najasar nan ta taba tufarsa ko bata taba ba au badanihi ko kuma a jikinsa yana shakku najasar nan ta taba ko bata taba ba au makani ko gurin yin sallarsa yana shakkan da gasar nan ta taba ko bata taba ba to labaha yayyafi biha ga wannan gurin ai rasha ya yayyafa alma a ruwa alaihi a wannan tufan ko a jikin ko kuma a gurin ina fata an gane wujuban ga wajibci a nan wankewa bai zama wajibi ba saboda bayi da yaƙinin ya taba amma tunda abin yana da yakin najasa ne yana shakku ya taba ko bai taba ba to abin da zai yi yayyafa ruwa wajibi ne wa in ta haƙaƙa bil isaba amma in ya haƙiƙance da tabawa cewa wannan abin fa ya taba shi baya kokonto walakin sai dai shakka fi najasati ma asabahu yana shakka cikin najasancin abin da ya taba shi to fala yajibu nadu alal mashhur yayyafa ruwan baya wajaba abu saqauli mashhur wa amma idza shakka fi kaunihi najasatan abinda mai ahalin shi bai faɗa ba amma in yayi shakku cikin kasancewar abinda ya taba shi najasa ne ko ba najasa ba wa fi isabatihi kuma yayi shakku cikin abin ya taba da saudi ga tufafinsa au badanihi ko jikinsa au makani ko guri sansa ma'an gaba ɗaya shakku biyu yake yi shakkar abin najasa ne ko ba najasa ba kuma yana shakkar abin ya taba shi ko bai taba shi ba wala na ba alai ittifaqan babu yaya faruwa a gare shi ittifaqan gargaduwar maluma wa wujubun nabihi wajibcin yaya faruwan nan ga mutum na farko da aka ce abin najasa ne yana shakku ya taba ko bai taba ba liberati zimmati saboda kubutar da wuyaye ne bil yaqini da yaqini wa qad ja'a fil hadisi hakika ya zo cikin hadisi manzo Allah ce da ma ya ribuka ka bar abin da yake sa ka kokonto ila ma la yirbuka zuwa ga abin da ba sa ka kokonto tunda kana da yaqinin abin najasa ne kuma kana shakku ya taba ka ko bai taba ka ba to yayyafa wa gurin ruwa ka tafi zuwa ga abin da yake na yaƙini shine tsarki wa annan man tazakkara najasa lalle wanda ya tuna najasa wa huwa fi salati yana cikin sallah wa kana alwaqtu muttasi'an kuma lokacin ya zama yana da yalwa qata'aha ya yanke wannan sallar ya je ya wanke najasan nan ya zo ya sake sallah wa in kana alwaqtu dayiqan amma in lokacin ya zama mai kunci ne lokacin sallar ya kusa zama ƙara'i kuma ya tuna a tufansa akwai najasa salla ya yi wato ya yi sallarsa a haka kuma in ya idar wala qada a babu ramuku da anna izalatan najasa domin kusan da najasa ta kunu tana kasancewa ma'a zikiri wal qudra tare da tunawa da kuma ikon gusarwa shi ko wannan yanzu bayi da ikon gusar da ita a cikin lokacin sallar saboda lokacin ya yi tsunci wa ilai mai tazakkar idan bai tuna wannan najasar ba illa ba da salami sai bayan sallama a adar salata ya sake sallah in kanar waƙatu baƙiyar in lokacin ya kasance wanzajje ne wato akwai sauran lokaci shi ma sakewar istihbaban ga mustahabi saboda wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti fa hiya fadilatun azum ka karanta a matani to sakewan ma istihbaban ga mustahabi ne shine fadila din alhamdulillah sai ne to ina ne ta aliyu Allah Mustapha kana da labarin Malam Garba? Eh. To, ko lafiya ko ya tafiya ne? To, Allah ka azanci. Talimi Shafi. Shafi na tamanin da biyu, Talimi. Ya za mu tashi. Wal ishtigalu bis salati ala al-khushu'i. karanta tunanin duniya da kuma yawan damuwa da lamarin lahira yana sa mutum ya shagaltu ko da yin sallah alal kushu'i a bisa kushu'i wa tasirin ilimi ko da saduwa da ilimi to tsaya wal ishtigalu bi salati alal kushu'i shagaltuwa da sallah mutum ya zama koyaushe shi tunaninsa ya tashi ya yi sallah ta farilla da ta nafila to shagaltuwa da yin sallah yin sallah kuma alal kushu'i tare da kushu'i wa tasirin ilmi da shagaltuwa da neman ilimi yamfil hamma yana kore damuwa wal hazana da bakin ciki kama qala shekul imamu nasr ibn al-hasan al-murjinani kamar da Sheikh al-Imam Nasr ibn Hassan al-Bulginani ya faɗa fi qasidatin lahu cikin wata qasida tasa yana cewa me ita ne nasarabna Hassan bi kulli ilmin yuktazan zaka allazi yamti al-hazan wa ghayruhu la yu'taman yace ita ne nasarabna Hassan ka lura da Nasru dan Hassan shi kansa malamin kenan yana yi wa kansa waka ka gane ai ka lura ko ka yi koyi da nasaru ɗan hasan da kulle ilimin da dukkan wani ilimi yukuta zanen da ake taskancewa ake taskancewa da shi da ayyu fazu ake kiyayewa bi ma'ana udulubul ma'unata ka nemi taimakon Allah bi tahsilul ulumi cikin neman ilimi allazi la budda wanda ba wa kawai min hibziya sai an haddace ta min al-ustaz ka nemi taimakon Allah min al-ustazi a wajen malami da zai karantar da kai wa shuraka da abokanan karatu zaka allazi wannan ilimin fa shine wanda yanfil hazana yake kore tal abin nan damuwa da bakin ciki wa gairuhu waninsa idan ba neman ilimi ba neman duniya da abin cikinsa layu taman ba a amince masa cewa zai iya yaye ma talauci ko miliyan dubu nawa ka samu ba ka da garantin wannan kudin zai yaye ma damuwa wani lokaci ma kudin suna karuwa damuwa tana karuwa wa qala shaykhul imam al-ajal najibuddin umar ibn muhammad nasafi ya faɗa fi ummu waladi lahu cikin wata baiwa tasa da ta aihu da shi ummu walada da hutasa ka gane ai malami ne cikin dare ya tashi yana nazarin ilimi sai ita wannan kuyanga tasa ummu walad ta je ta yi ado ta caɓa kwalliya ta shafa turare ta zo kusa da shi tana so ta ja hankalinsa ya bar karatu ya je ya take ta da ya ɗaga kai ya kalle ta ya gane nufinta sai ya ce salamun alaman tayya matini bi ɗarfiha walam ati kaddaiha walam hati ɗarfiha tabbatini wa asbatini fatatun malihatun تهيرت الأوهام في كنه وسفها فقلت ذريني وأذريني فإنني شجبت بتحسين العلوم وكشفها ولي في طلاب العلم والفضل والتقى جنا عن جناء الغانيات وعرفها yace salamun aminci ya tabbata ala a bisa wacce tayya matini ta begantar da ni ta shauƙantar da ni a tayyimu mai bege a taimu bege ka gane abal kalbu illa an ya kuna mutayyaman ka gane ai shi ma suna ne na bege salamun alamai tayyamatu ni aminci ya tabbata ga wanda ta begantar da ni menene bi zarfiya ko bi ɗarfiya eh na ƙarshe ne ɗarfiya bi zarfiha da zarafinta wato bukatarta wa lam'ati kaddaiha da walƙawar kuncinta guda biyu wa lamhati ƙarfiha da kuma walƙawar idanuwanta wannan shine ƙarfi ka gane a ƙarfu gani yana nufin ƙwayar ido da lam'ati da lamhati duk ma'anarsa ɗaya walƙawa lam'u daga walƙiya lama albarku walƙiya ta walƙa shi kuma lamha walƙawa ta ƙwayar ido wa ma amruna illa wahidatun kalamihil basar lamhi kalamihil basar ba yawwa wa lam'ati kaddaiha da hasken kuncinta guda biyu wa lamhati ƙarfiya da kuma walƙawar idanuwanta sabbatini ka gane ai ta ribace ni wa asbatni kuma ta masifantar da ni wace ce fatatu sauraya mali hatun kyakkyawa ka gane ai eh da ma ai karka ji haushi kar a kushe abin da kai ga tun farko ya fara da salamu yabonta yake tana ji kamar ta samu abin da take nema sauraya kyakkyawa ta ribace ni kuma ta sace min hankali da tunani yace tahayyatul awhamu al awhamu tunanin masu tunani tahayyara ta imauce fi kuni wasu ya cikin hakikanin siffanta ta in aka ce ka siffanta kyan wannan siyan gata ba za ka iya siffanta ta saboda kyanta duk wani tunani al awhamu ba ma al awhamu ba tunanin masu tunani ya imauce cikin hakikanin wasu ya siffanta ta ka gane ai sai amma duk da haka faƙultu sai na ce mata, Zarini ki rabu da ni, ai mun san zarni ko? In na mutu kace gaya ka ce zarni, in mace ce zarini ki rabu da ni yanzu, wa'azuri ni ki karɓi hanzari na, ki yi min uzuri, fa inna ni kin gani inna a yanzu shugibtu an rufe zuciyata bi tahsilul ulumi da neman ilmomi wa kashfiha da yayewan zurfafan ilimi. har to amma da an yabe ta ai kuma ba a kushe mata ba amma yanzu ana cikin sabgar da ya wuce sabgar ta sai yace walisi ila bil ilmi kin ganni nan a cikin lamarin neman ilimi wal fadl da neman falala a wajen Allah wattuƙa da neman aikin da zan yi na samu tsoron Allah to jinan akwai wadatuwa gare ni an jina ilganiyati ko ga waƙoƙin mawaƙa mata wa arfiya da tashan ƙanshinta al'arku ɗin ƙanshi ta shafa turare dama ta zo tana masa ‘yan wake-wake na soyayya ta yawa yadda so ni fa in dai a cikin neman ilimi na da falala da tsoron Allah to ina da wata irin wadatuwa ga barin waƙoƙin mawaƙa mata da kuma ƙanshin da suke da shi na turare alhamdulillah Emi, annahu ruwadu rashin ya yayyafa yi mana fassara ya maka aiki aka ce na baha to shi ne ma'anar rasha ya yayyafa ruwa a rashu yayyafa sai ne shafi na nawa Allahu alwadi shafi 189 ina za mu tashi harful ba'i ha to na'am أعرض الجمل الآتية كيف إراب الجملة ما تزوى نفرقو لا تبخلوا كشية الفقر kar ku yi rowa domin tsoron talauci kar ku yi rowa wai don tsoron idan kuna kyauta ko sadaka kuɗin zai ƙare ka gane ai Allah ma ya gaya maka ashaidanu ya idukumul faqara ko shedan ne yake muku alkawarin talauci in kun yi kyauta ko sadaka zai ce ai kudin in kana ba ruwa kudin zai kare kuma za ka fada talauci wallahu ya idukum minhu magfiratan wa fadala ko shi kuma Allah yana muku alkawarin gafara da falala shi da ƙarin dukiya in kun yi kyauta kun yi sadaka a shaidanu ya yi kuma fakara wa ya kun bil fahasha wallahu ya idukum ko to laɗin nan nahiya ce tujzimul fi'lal mudari da take ɗaure fi'li mudari la nahiya me yin hani ce ai kar ku yi ruwa kaga hani take tabkhalu fi'lu mudari'un majzumun bila an-nahiya wa alamat jazmi jazmihi shine hazfun nun asali ai tabkhaluna ne ko tabkhaluna sai la din ta shafe nunin shine alamar sukun to kashiyatul faqr shine maf'ulun bi ajalihi muna magana ne dama kan maf'ulun li ajalihi ba kar ku ji tsoron talauci a kar ku yi rowa kashiyatul faqr wai a dalilin tsoron talauci shine maf'ulun bi ajalihi kashiyatul mudafun al faqr mudafun ilayhi majrurun bil idafa kenan i'malul khaira ku aikata alheri hubban fil khairi domin kaunar da kuke cikin alheri to i'malu fi'lu amri majzum mabni ala sukun al khaira maf'ulun bihi mansubun hubban fil khairi shine maf'ulun bi ajalihi fil khairi daru wa majrur na uku shine afu ko anil mukidi ka yi afuwa ga wanda ya yi kuskure takarruman domin karamci afu shi ne fili amri mabniyun ala dami fi mahallin menene jazmi saboda fili ne amri amma saboda akwai alif harfin illa sai aka ce afu an shafe wau kenan ka yi afuwa anil mukudi ga mai yin kuskure anil mukudi daru wa majarurun takarruman shine maf'ulun li ajalihi mansubun alhamdulillah amen shafi na dari da nawa yau malam basiru bai zo ba ai to ɗazu bara ya same ka a to yau yau ba fita ba dari da nawa kace dari da arba'in da da ina ne a hazbu shar'i wa auli jawab to muna cikin amsila ne to albasu unzur ila jumal shar'iyya kai duba zuwa ga dubloli shar'iyya il amsatul akira cikin musulcin musulcin na ƙarshe da aka ce fataddamu in zalamta anta jabanu in kazabta anta in qulta al-haqqa shuja'un tajidu jawaba shartiha zaka samu jawabin sharadin ta mahzufin abin shafewa ne ismu shartin ne a bayyane amma jawabin sharɗi mahzufun wa yata da farta kullu jumlatin minha in ka lura da kowace jumla ɗaya daga ciki wajatta abrai zaka tarar da al'amura guda biyu awwaluhuma al'amari na farko annahu qad taqaddama al-jawab jawabun ne ya gabata ka tandamu anta jabalun anta wa in qulta ko mhm aw ko kuma ikitafatu ma yadullu alai abin da yake nuni zuwa ga jawabin nan ya isar wa jawabin abin da zaka fara gani kenan anta wa in qulta ya isar wa jawabin الثاني الأمر نبي أن فعل الشرط في فعل شرط ماضي في فعل ماضي ظلمت كذبت قلت هذا wannan fi'ili ne madi wa haka zaka nan yuhzafu jawabu ake shafe jawabi fi jami'il jumal shar'iyya cikin dukkan jumlolin shar'iyya mata tawafara fiha shar'an al-mazkurani duk lokacin da waɗannan sharɗoli guda biyu da aka ambata suka cika fiha a cikinta aka samu jawabi ya gabata kuma aka tarar da fi'ilin sharaɗin fi'ili ne mazi to shi kenan sai a shafe jawabin sharɗi alhamdulillah na? ya cika aka ce wafara ya cika tawafara yana cikawa. Shafi na nawa? Shafi na ɗari da hamsin da nawa? ɗari da hamsin da shida. Ila za mu tashi. A shajul jami, saturul aurat. Saturul aurat. Rufa tsiraici. Hukuncin rufa tsiraici a sallah. Ƙalallahu Allah ta'ala, Allah ta'ala ya ce, ya bani adama ku zinatakum inda kulli masjidin ya ku ƴaƴan adam ku zu zinatakum ku riki adanku abinda Allah yake nufi ma yasturu auratakum abinda zai suturce tsiraicin ku shine zinatakum ba cewa kai dole ko alo sai ka je ka karbo kayan alo in za ka yi sallah ba sai ka alo kayan ado ba zina anan duk abin da zai rufe tsiraici sunansa zina da kaji wani gu Allah ya ce yuwari sau'ati kuma abin da zai rufe tsiraici kawai shi ne ado a wajen ɗan adam kulki adonku inda kulli masjidin yayin zuwa dukkan masallaci ai lokacin da za ku je yin salati yin sallah auli tsawafi ko za ku je masallaci harami ku yi tsawafi wa haza amrun wannan umarni ne ku zuzi na taku fa yufidu amma yana fa'idantar Allah fatar al'aura rufa tsire shi sharɗin li salati sharaɗi ne na sallah tunda umarni ne na wajibi duk sallar da za ku yi sai kun sa tufafi wa sayati bayanul aurati li zakar wal unsa wa ma salla alaihi wa sallama da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah da shi duka zai zo a gaba وقال Allah ya faɗa a wata aya yace wasu ya baka faɗajir ka tsarkake tufafinka kaga abu abu bi kenan kai sallah da tufa kuma tufa ya zama mai tsarki an abi hurairah radiyallahu anhu qala qama rajulun ila annabi wani mutum ya tashi ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu sai ya tambaye shi an salati game da yin sallah fi sodul wahid cikin mayafi kwaya daya mayafi gyauto ɗaya da za ka ɗaura a jikinka ka yi sallah da shi ba riga a ciki ba wando. Faƙala sai manzo Allah ce a wa kullu kum yajidu saubaini to kai da kake tambaya ta ya halatta ka yi sallah da mayafi ƙwaya ɗaya shin kowannen ku ne yake samun mayafai guda biyu da zai ɗaura ɗaya a gindi ya yafa ɗaya a kafada in aka ce dole sai ka yafa ɗaya a kafada ka ɗaura ɗaya a gindi sannan ka yi sallah kowannen ku ne yake samun mayafi guda biyu ka san lokacin ana fama da talauci rawahul kamsatu marawaita biyar ne suka rawace shi illa turmuzi mun imamu turmuzi a cikin sutti su hayi shi yake nuna maka ce mayafi ɗaya yana isar mutum yin sallah in dai ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa wa zadal bukhari imamu bukhari arwayarsa ya ƙara da cewa sun masu ala rajulun umar sannan wani mutum ya tambayi umar ɗan kaddab fa ƙala sai umar ya ce masa a lokacin umar yana khalifa bayan wafatin manzon Allah sai na abubakar ya yi wafati umar yana khalifa sai wani ya ƙara tambayar umar irin waccan tambayar da aka yi wa manzon Allah faƙala sai Umar yake iza wasa Allahu idan Allah ya yalwata fa'ausi kuma ku yalwata in Allah ya baka riga da wando kar kai sallah da riga kadai ba wando kar kai sallah da wando kadai ba riga in ya baka mayafai biyu irin na aikin haji izaru da rida to ka daura izaru ka yafa rida'u shine ma'anar in Allah ya yalwata ku yalwata ka gane ai jama'a rajulun alaihi siyabahu ko sai wannan mutumin ya tattala tufafinsa sallah na zulun fi izarin wani da'i yauwa mutumin ya yi sallah cikin kwarjalle da ya daura a gindi wani da'in da mayafi kuma fi izarin cikin kwarjalle wa kamisin da kuma riga umar ya ce jama'a rajulu alaihi siyabahu mutum ya tattaro tufafinsa da Allah ya bashi sallah rajulun mutum ya yi sallah fi ibarin warida in mayafai biyu ne da kai ka yi sallah cikin kwarjalle da ka ɗaura a gindi da mayafi da ka yafa a kafana fi izarin wa kamisi in kuma kwarjalle ne da kai gyauto da kuma riga jallabiya ka sa doguwar riga ka ɗaura gyauto fi izarin wa qaba'i in izar ne da kai da a baya wanda take da hannu ɗin nan gaba a tsage ita ma ka ɗaura kwarjallenka ka fata ka yi sallah fi sarawila warida ka iya yin sallah cikin dogon wando warida inda kuma mayafi da kayafa fi sarawila wa qamisin ka iya yin sallah cikin dogon wando da dogon riga fi sarawila wa qabai ka iya sallah da dogon wando da kuma abaya da kayafa shine fi fi tubani ka gane ai at-tubani karimani wasu mayafai ne ba yusurul auratan mugallaza wa hiya sau'atani wa ƙaba'in shi ma fi tubbalin wa ƙaba ka iya yi da wani mayafi mai kauri da kuma ita wannan abayar fi tubbalin wa ƙamisin ka iya yi a cikin wannan mayafi na tubban da kuma doguwar riga wa a hasibu ina zantanta in ji mai ruwaya ƙala umar ya ce fi tubbalin wa rida ka iya yi cikin mayafin nan mai kauri da za ka ɗaura a gindi wa rida inda kuma mayafi da za ka yafa a kafaɗa wa anu daga abu huraira dai anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce la yusalli ahadukum bi fadl wahidi kada ɗayan ku yayi sallah cikin mayafi kwaya ɗaya laisa ala ati qayhi minhu shay wanda ba wani abu minhu na mayafin ala ati kai akan kafadinsa guda biyu nan kaga kamar yana hanawa ko to yana nuna cewa in yana da guda biyu to kada ya sallah da kwaya ɗaya ya yafa dukkan guda biyu رواه الخمسة إلا الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال يتي رأيت رسول الله لا قم الله صلى الله عليه وسلم يصلينا صلى في صوب واحد كما يفيق ويا can ya ce la yusalli adukum fi sawdil wahid nan kuma yace ya ga annabi yana sallah da mayafi kwaya daya mutawajjishan bihi yana mai lalladuwa da shi ya nade tun daga kafada kenan ya sauka har zuwa gwiwa arwahu shekani bukhari da muslim suka rawaice shi to alhamdulillah lokacin alwala ya fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله awal wal awal ila lafiya masha Allah awal ka ba da Allah ya saka masha Allah assalamu alaikum alaikum barkan ku assalamu alaikum ila lafiya masha Allah yara awal Oh, eh haka ba gida lafiya liman, garin ma wala